annan nafe cewa korewa siffofin Allah ba sun kasu kashi biyu ba akwai siffofi masu tabbatarwa akwai masu korewa masu korewa kuma sun kasu kashi biyu su kuma mafi yawan su duk inda kaga siffa mai korewa mafi yawa suna zuwa umuman wa'anda an ka yi takhassisi an ka bayyana abin da sun ka kore to za ka iskan mashiko sun zo su akan wani sababi ko raddi ko karyata wata magana da kafirai sun ka yi ko kuma bayanin wani abu da kafirai ke iya zato ana iya zaton cewa siffa kaza tana nuhin kaza to sai a yi bayani ne to shi ne ce fata bayyana bi haza don haka ya bayyana ga wannan annan nafiya cewa korewa la ya ridu bai gangarowa fi sifatin lahi ta'ala ga siffofin Allah illa ala sabilil umumi sai tafarki na umumi duk inda duk siffar da ta kunshi korewa da cikin siffofin Allah za ka ta zo umuman laysa kamithlihi shay'un kaga umuman ko wala yadhlimu rabbuka ahada ta zo umuman zalunci da gami ba a bayyana ba komi duk abin da ya shigo kaga umuman ko au ala sabilil khususi ko ko siffar korewan za ta zo akan tafarki na khususi ayi takhasisin abin da za a korewa li sababin shi ko domin wani sababi mun yau hijiya ko la'anna sifatis salbi domin siffofi na korewa salbu yanzu dai kowa ya san salbu me ma'anar salbu annafiyu korewa duk ma'ana gudata ma'ana wahid la'anna sifatis salbi domin siffofi na korewa la ta tadammanul kamal ba ta kunsar kamala illa idza kana sai in ta kasance mutadamminatun wadda ta kunsa li ithbatin ga tabbatar da wani abu da an ka ce wala yadhlimu rabbuka ahada ba siffa ce ta korewa ba me an ka kore zalunci ma dalla to kore yanzu an kore zalunci daga Allah to kore zalunci kore wannan da an kai na zalunci ba ta zan siffar kamala ba sai in kore wannan ta kunshi sai in ta kunshi kishiyarta wanda kishiyarta kuma siffa ce ta kamala yanzu kore zalunci to me kishiyarta ya tabbatar da adalci adalci siffa ce ta kamala ko ta nakasa alhamdulillah to shikenan ka gani kaga ta kore zalunci ya kunshi siffa ta kamala to yaron can bai iya hada da gwamna bai iya hada da gwamna saboda me saboda gwamna ya yi karhi nai ashe rashin iya hada da gwamna akan me bai iya hada da gwamna saboda kasawa don haka ta kunshi akwai wani an kore bai iya hada da gwamna hada da gwamna kuma dama ga shari'a ba abin kwarai bane ko ba a hada da shugabanni to sai mu ce ka gani daga cikin siffofi nashi rashin hada da gwamna amma mai hana mai hada da gwamna don bai kasawa ka gana akwai kamala kasawa siffa ce ta kamala babu muna tare ta to ina kanun 'yan sufaye 'yan ɗariƙa wangar rikici ka shiga cikin kanunsu oh abasu ko ku da ahalin suna ba gani ana samun matsala da ku ba wata rana a yi karatu sai dai ku tsoro mai ido to bile wadancan da ko Allah ba fasadi ba daidai ina wanga rikici suka iya ganowa sannan yanzu ku kalli nassin abinda ibn taymiya ya rubuta ku kalli bayanin da muhammadu bin salihu al don Allah in bancin da yayi abubuwan da ya karo kana ko kaddar haka ibn taymiya ka nuhi to haka abin yake kuma ibnu salih al-uthaymin kenan wanda bai koyi zamani ko zamani zamani da wanda to ina ga inda ibnu al-qayyim yayi bayanin maganar malami na ibnu taymiya to kage ni ibnu al-uthaymin yana cikin malaman zamanin gada da ilimi ya sallace ya koma baya ya komi amma jin maganganu ne ga sunan kamar wata ranar karbar su ina aka mi aka nahi ya ka dai an karanta an samu lada a ruhiya sai wata rana kasa shi karatu yana wani karatu ba yanzu ga da an kai ma shi za ka fahimta ta ba a sai zuwa gaba wani babi da za a kawo wa shi zai bayyana ma karatun da an kai kwanaki baka fahimta ba ko kuma shi yasa takwalci na in kai littafi ka ce ka sake maimaita shi a yi na gaba wancan na gaba zai bayyana ma wanga kun fahimci karatu to madalla to mu ba dole duk abin da aka karanta ha gane ba sanda an ka karanta shi sai zuwa gaba wata rana ka ɗauko kana nazari to wala abin gaban fahimta ba sai yanzu ga to to duk yana cikin mu'jizoji na alkur'ani to yana ba ganin larabawa ne Allah ya saukar da wata aya sai annabi ya yi musu bayanin ta kuma larabci ne an ka yi to balle kai da larabcin ba halshin kana ba koyo ne kai kuma hayya baka iya ba to ta yi to ina yake to ina yake ina yake yace la'anna sifati salbi domin siffofi na korewa lata da nammanul kamala ba ta kunsar kamala illa idza kana sai in ta kasance mutadamminatan nan ne sai in ta kasance mutadamminatun wadda ta kunsa li ithbatin ga tabbatar da wani abu wala hadha naqul saboda haka zamu ce as-sifatu salbiya siffofi na korewa allati nafaha Allahu an nafsi waɗanda Allah ya kore su ga kansa mutadamminatun waɗanda na ƙunsa ne lithubuta kamali didda ga tabbatar kamala kishiyarta duk siffofin da kaji Allah ya kore ga kansa to in ka bincike su sun ƙunshi kishiyar abin nan da an hakore wanda kishiyar nan da an hakore kuma za ka iskan masiffa ce ta kamala kamar da ya ce bai zalunta kowa kaga an kore zalunci to me kishiyar zalunci adalci adalci to kenan Allah adali ne adalci kuma siffa ce ta kamala to duk korewar da bata da bata kunshi kishiyar ta wanda kishiyar ta kamala ba to ba za ka samu irin wannan ga siffofin Allah ba duk abin da an hakuri zaka iskan ga sunan Allah zaka iskan ma kishiya tai kamala ce mhm to ina yake wala eh ina yake eh faƙauluhu don haka faɗar Allah da ya ce wa ma masana min lugub wahala ba ta shafe mu ba halittar sammai bakwai da ƙasai bakwai da abin da ke cikinsu da mun kai cikin kwana shidda ka amma an yi aiki to amma duk wannan aikin da aka gani to wahala ba wata wahala ta sa kaga Allah ya kore siffa ta wahala ga kai nai ko to me kishiyar wahala kayi aiki ka wahala muke sa wahala kwan gaji bai saba ba abinda za ka yi ka wahala gare shi yanzu kamar ka sa ni noma ka ɗiban min gargare to gargarin da zan nomewa kare jini biri jini wani in yayi iri wani yana iya nome iri goma iri ne ga gani wani in kasa shi shi bai ko ɗauka yayi aiki ina fata kun fahimta to to me me kishiyar wahala mutadamminun wannan cewa wa ma masana min lugubin wahala bashahi ta kunsa likamalil quwwa ga kammala karfi wal qudra da samun iko wannan ya nuna ashe Allah kishiyar wahala shine karfi da iko ashe Allah mai karfi ne mai iko da karfi da iko kamala ne ko nakasa ne kamala ne ma dalla wa qauluhu fadar Allah da yace wala yazlimu rabbuka ahada ubangijinka bai zaluntar kowa kaga ya kore zalunci ga kansa mutadamminun wadda ta kunsa ne likamalil adali me kishe zalunci adalci adalci kuma kamala ne to ashe kenan ta kunshi adalci kaga wannan wa qawlu fadar Allah da yace wa mallahu bi gafilin amma ta'maluna Allah bai zan rabkanan ne ba kaga an kore sifatar rabkana ga Allah rabkana Allah ba rabkanan ne bane amma ta amalun daga abin da kuke aikatawa mutadamminun me kishiya rabkana sani da kuma gewaya sai ce wannan ta kunshi ta kunsa li kamalil ilmi ga kammala ilmi wal ihada ashe Allah mai cikakken ilimi ne game da komi da kowa sannan ya gewaye ilimin sa ya gewaye komi da kowa wahalu majarran etc da sauransu shine halun majarran falabud da babu makawa an ta kuna sifatu almanfiya siffa wadda an ka kore ta kasance mutadamminatun lithubutin wadda ta kunshi tabbatar da wani abu kuma abin nan da za tabbatar suwa ya zan kamala muna tare wa zalika thubutu wannan tabbatarwa abin da za ta tabbatarwa huwa kamalun ya zan kamala ne duk da zalikal manfi kishiyar wannan abu da an ka kore wa illa in ko ba haka ba in ya zan abin da an ka kore babu wani abu na kamala da ta tabbatar lamta kun madahan kore wannan ba yabo ba ne kore abu ga Allah yanzu ba ganin yabo ne na an yi Allah bai zalunci to bai zama yabo kore abu bai zama yabo sai in ya kunshi kishiya ce ta kunshi kamala abinda an ka kore amma kishiya ta yi ba yabo ba bai kunshi kamala ba to wannan ba yabo ba ne kamar ce muku da ni yaro ya ce shi kan bai faɗa da gwamna rashin faɗa da gwamna abin kwarai ne faɗa da gwamna ba abin kwarai ba ne ko to sai ka ɗauka ya abin kwarai misa bai faɗa da gwamna don bai da ƙarhi kaga kishiyar ta rashin ƙarhi to rashin ƙarhi kamala ta to kaga shi kaga nan ba to irin waɗannan siffofin duk zubba za ka same su ga Allah ba duk abin da kaga an kore za ka iskan ma kishiya ta kamala ta to kenan Allah ya siffanta da kishiya ta wala yujad fi sifatil manfiya ba a samu ga siffofin da an ka kore anillahi daga Allah nafiyun mujarradun korewa ce kadai wadda ba ta da wadda kishiyarta bai bai kunshi kamala ba la'annan nafiyal mujarrada domin korewa shi kadai adamun babu ne kamar babu in an ce babu kaza korewa wanda kishiya ta bai kunshi wata siffa ta kamala ba to hukunci ne kamar babu wal adam shi ko babu laysa bi shay'in ba komi bane yan ce babu abu kaza akwai yabo ciki babu yabo amma cewa da ba azzalimi bane kenan me aka son a ce ma adili ne akwai yabo ko babu to kaga akwai yabo ga wannan koriyar don haka ba sai an cewa ne adali ɗaya ba ne da zarar an ka cewa ne ba a zalimi ba ne an yabe ka ba sai an ce ai adali to ba a zalimi ba ne wani iri ne ka zan takwali in ka yi wannan tambaya da an ce ba a zalimi ba ne hankalinka inda mai hankali zai baka kenan adali ne muna tare madalla to amma duk wata korewa da bata kunshi wata siffa ta kamala ba to wannan korewa ɗaya ce kaga babu yabo cikinta don haka ashe korewa da ta ƙwin siffa ta kamala ya bunka na an yanka ce wanda ba a zalimi ba ne wanda ba rago ba ne akwai yabo ko babu to in ba rago ba wani iri ne an nuna kenan mai ƙarfi ne mai madalla to yace yace wal adamu shi kuma babu laysa bi shay'in ba komi bane falla ya tadammanu madahan bai kunshi korewa ba wala sana'an me abbanbancin madahun da sana'un me bambancin su kaga a dafa tafsirin kenan ga wal adafe nan da da madahun da sana'un duk ma'anarsu yabo duk guda ne kalmomin ɗaya na canza kaga duk abin da wal adamu shi ko babu laysa bi shay'in ba komi bane falla yatadammanu madahan don haka bai kunshi yabo ba wala sana'an ko yabo la nusni sana'an alayka ba mu iya abin ganin yabo gare ba mu iya yakance yabo gare ka anta kama asnaita Allah kama yadda kai yabi kanka kaga haka madahun shi ma duk yabo ne wali annahu kuma domin shi kad yakun lil ajr yana yiwa ma abin nan da an ka kore ma an kore ma shine saboda kasawa iya yi abba kai to kasawa kasawa kamala ce ba kamala bace ma dalla lil ajz an tilka sifa yana yiwa an kore ma abin nan ne saboda kasawa ka ga wannan sifa fa ya kuna zamman sai ya zan zargin ka ne ma an kai ba yabo ba muna tare wa kad ya kuna kuma korewar da an kai yana iya zama la'adamil qabiliya saboda babu wani abu mai muqabala wannan abin yanzu zalunci yana da abin da ka kalubalanta te ko babu menene shi adalci ma dalla to yana yi a kuma abin nan da an hakore ma bai da wani abu da ka kalubalanta ta yi fala ya kunu madahan shi ma duk abin da bai da abin da ka kalubalanta ta yi bai zama yabo wala zamman haka bai zama zargi kaga mun samu abu biyu kenan korewa wadda take saboda kasawa duk abin da an ka kore ma saboda ka kasa yi ne kasa yi ne ka yi kaga wannan ba yabo bane wannan kore wadda an ka ba yabo bane ko kuma kore wadda an ka yi saboda bai da wani abokin muƙabala gare shi bai da wani abokin haɗi wanda ke fuskanta ta yi an kore ma shi saboda bai da abokin haɗi shi kuma ka gani ba yabo ba ne ba zargi ba ne babu yabo babu zargi ciki ne misalul awwal misalin na farko kore kore sifa wadda take saboda kasawa muna tare allazi lil ajz wanda an kai saboda kasawa yanzu ba wai kokari kai ba a kasa iya yi abba kai to qaulu sha'iri fadar wani mawaki da yace qubailatul la yagdiruna bi zimmatin wala yadhlimuna an-nasa habata khardali qubailatun tasgiri na qabilatun qabila sai an kai tasgirinta dama tasgiri don me aka tasgiri karanta abu sai an ka ce kamar yanzu ka ce dan masallaci dan yaron can kaga bai ma kai yaro cikakke ba kenan dan yaro tasgiri dan mutumin can ma dalla kaga baka yaba da shi ba duk wanda ka haga ingira baka ce mai dan mutumin can eh to sai yace wata kabila ta wani mawaki ka wa waka yace qubailatu wata ya kabila ya karama kaga yi musu tasgiri yana nuna mana karancin su da raunin su wata ya kabila ya karama la ya gade runa waɗanda ba su walwale ba su walwale amana in aka kulla amana da su ba su walwalewa rashin walwale amana kaga an kore daga cikin siffofin wannan ya kabila ba su walwale amana rashin walwale amana siffa ce ta yabo me an muƙabalarta cika amana cika alƙawari cika alƙawari abin kware ne ko ba abin kware bane to amma su yanzu ba don Allah suka cika alƙawarin ba don mi abbasu walwal amana saboda raunin su ya kabila ta ya karama in an kai amana sun ka walwale sun san kashi tawa za a yi a fatattake su kun fahimci magana ta yanzu yanzu mi ad dalilin da yasa kaga walwal amana korewa ce siffa ce ta korewa kuma ga zahiri walwal amana kaga siffa ce ta kwarai kamar a ce Allah bai zalunci ne kaga siffa ce ta kwarai to amma missa su ba ba su walwal amana saboda tsoro ba su da ƙari in sun ka walwale in sun yi amana da wasu su zan kahiran amana in sun ka walwale an san dama ba yawa gare su ba ƙarfi gare su ba ta waɗe za a yi a murƙushe su to akan haka abbas walwal amana kaga ashe missa sun ka siffanta waccan sifa yabun su na an kai ko zargin su suka ta an kai musu saboda mi abbas walwal amana saboda kasa wasu saboda ajizancin su muna tare madalla wala yadhlimuna nasa kuma ba su zaluntar mutane habbata kaddadin ko da gwargwadon ƙwayar komarya ƙwarar bubburwa ba su zaluntar mutane rashin zalunci ba su zalunci siffa ce ka gani korewa ne an kai an kore zalunci gare su to to amma me hana musu zalunci rashin ƙarhi ba su da ƙarhi inda mutum mai ƙari a ce ka wallahi shugabancin wallahi bai zalunta kowa to wannan kaga yabo ne an kai ya nuna adali na amma su waɗanga mai hana muku zalunci saboda ajizanci muna tare to kaji korewa wanda ya faru akan ajizanci wa misalu thani misali na biyu kuma allazi li'adam alqabiliya wanda shi kuma korewa ce saboda rashin abokin karo an taqula kace in na ji darana bangunmu katanganmu la ya zulima adam bai zalunta kowa dama an san katanga da zalunci sannan in katanga da zalunta za ta zalunta ta ka gani ta ka ga wannan dubba yabo an kai ba madalla wal wajibu alaina abinda an wajibi a kanmu na hawa hadhihi sifati ga abinda ya shafi waɗannan siffofin allati azbata Allah li nafsi waɗanda Allah ya tabbatar su ga kansa siffofi na thubuti wallati nafaha da kuma waɗanda ya kore ga kansa an naqula abinda an ka nema gare ba mu tsaya neman bayani to an ce kaza to kaza fa a'a abinda an wajibi gare mu shine mu ce sami'na mun ji wa saddaqana mun gaskanta wa amanna kuma mun yi imani shi da an ka nema amma an ce Allah ya daidaita faɗa mi ya daidaita to a wannan ka taho da bid'a siffofin Allah ba a nemi mu zurho ha gare su abinda kawai an ka nema mu yadda mu yi imani hadhihi hiya sifatu waɗannan su ne siffofi fiha muthbitun cikin su akwai masu tabbatarwa fiha manfiyun kuma cikin su akwai masu korewa kenan daga cikin siffofin Allah dama abu biyu ne ayatullahi wa sifatullahi ko to ayoyin Allah su duk masu tabbatarwa ne to sai siffofi siffofin Allah su na kaso kashi biyu akwai masu tabbatarwa akwai masu korewa amma asma'u amma suna ba ayatu ba asma'u asma'ullahi wa sifatullahi to su asma'ullahi dukkan su masu tabbatarwa ne amma asma'u amma sunaye fa kulluha muthbita dukkan su masu tabbatarwa ne siffofi na ake samun masu korewa lakin na asma Allah ta'ala sai dai sunayen Allah maɗaukakin sarki almuthbitatu masu tabbatarwa min ha ma yadullu ala ma'ana ijabi daga cikinsu akwai masu nuni akan ma'ana ta wajabtarsuwa wa min ha daga cikinsu ma yadullu akwai masu nuni ala ma'ana salbi akan ma'ana ta korewa tabbatarsuwa kamar a ce inna allaha ala kulli shay'in qadirun Allah mai iko ne kaga an tabbatar da iko ga Allah inna allaha sami'un alima Allah mai ji kaga an tabbatar da ji shine ijabi an wajabtar da ji an tabbatar da ji ga Allah an tabbatar da gani an tabbatar da kaza daga cikinsu akwai masu tabbatarwa daga cikinsu akwai masu korewa wa hadha huwa mawridut taqsim wannan shine wurin da ake gangar kakkasawa fi nabi ga korewa wal ithbat tabbatarsuwa bin nisbati dangane da la asma'illahi sunayen Allah fa misalul lati madaluluha ijabiyun ka misalin sunaye waɗanda abinda take dalilantarwa tabbatarsuwa abubuwa ga Allah masu yawa ne wa misalun latima dalulu hasal biyun misalin su kuma waɗanda abinda take dalilantarwa korewa kamar ka ce assalamu wa ma'anar salam abinda a ma'anar salam ƙalar ulama malamai sun ce ma'anarsa assalimin min kulle aibin Allah wanda ya kubuta ne daga kowane aibi duk aibi da ka sani da na kasa ya kubuta to shi amma ana assalamu idan to in haka ne fama da lulu abinda suna assalamu ke dalilan ta rasul biyun ina fatar kun fahimta bi ma'ana da ma'anar laysa fihi naqasun babu nakasa tare da shi wala aibin ku wani aibi Allah ya kubuta daga kowace irin nakasa Allah ya kubuta daga kowane irin aibi shi abinda suna assalamu ke ke dalilantarwa waka zalikal ƙuddus hakan ga shi ma alƙuddusu tsarkakakke kaga ya tsarkaka kenan daga duk wani aibi ya tsarkaka daga duk wata nakasa qaribun min ma'anar salam wanda yake kusa yake ga ma'anar assalam la'anna ma'anahu domin ma'anar alƙuddusu almunazzahu an kulli naqasin abin tsarkakewa daga duk wata nakasa wa aibin da kuma aibi fasarat ibaratul muallif don haka ibarar da mawallafin littafin Allah shi mai rahama ibnu taymiya kenan ibarar da ya amfani da ita salimatul lafiyayya ce wasu hihatun kuma ingantacciya ce ba ta da wani illa wa huwa shi ibnu taymiya Allah shi mai rahama la yuridu baya nufi bin nisbati lil asma'i dangane da sunayen Allah anna hunaka asma'an cewa wai akwai wasu sunaye manfiya waɗanda masu korewa la'annal ismal manfiya domin suna mai korewa laysa bismillah ba sunan Allah bane lakin na muradahu sai dai abinda an manufa tai anna madlulati asma'illahi cewa abubuwan da sunayen Allah ke dalilantarwa thubutiya akwai waɗanda ke tabbatarwa wa salbiya kuma akwai masu korewa haka ibn taymiya ke nufi to Allah shi musu rahama da su biyar madalla Allah ya sa mana albarka ga abin da mu karanta su abubuwa duka sai zuwa gaba aka